بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل يشي نساب الهبوب nisabi na amfanin gona idan mutum ya yi noma adadin abin da zai kai ya yi zakka wasu mari da 'ya'yan bishi idan aka ce hubub su ne abin da ake girbewa a mai da gurin fili a ƙara shukawa simar kuma shine itacen da an shuka ya tsiro sai dai shekara a rika samun ainihin 'ya'ya to kowannen su kamsatu auski na auski biyar shine nisabin shi idan mutum ya noma abin da bai kai auski biyar ba babu zakka wahiya a wuski biyar shine salasu mi'ati sa'in sa'i ɗari uku kwanan fita kai din nan bil madani da irin sa'i na madina mudin nabi hurhudu so ɗari uku shine nisabin zakka fayan jibul ushuru yanzu ushiri ɗaya cikin goma shi yake wajaba fi ma su iya saihan cikin abin da aka shayar da shi da ainihin ruwan sama au ba'alan ko da fangali abin da dai abin da ya shafi ruwan sama shine ya shayar da shi to za a ba da ainihin ushiri ɗaya cikin goma wa nisfuhu an ce ba'al shine saiwa kamar abin da itacen da yake da saiwa wanda an yi ruwa ya shiga ƙasa shi kuma zai zuko da ainihin da da saiwarsa kaga duk wannan ba wahala aka yi noman ki wa nisfuhu ana ba da rabin ɗaya cikin goma ɗin fi masu iya nazahan cikin gonan da aka shayar da shi nazahan da yayyafi wanda sai da aka ɗebo ruwa aka zuba a gonan sannan amfanin ya kai za a ba da rabin ushiri ne fa ji tama'a idan suka haɗu fa wata sawaya suka daidaita yanzu misali gonan naka a wata hudu wata biyu noman rani kai wata biyu kuma ruwan sama ne shayar to yanzu fa salasatu arba'ihi mutum sai bada uku cikin hudun ɗaya cikin goma in ka kasa gida goma sai ka ɗauki kashi ɗaya sai ka kasa shi gida hudu sai ka ɗauki kashi uku shine na zakka kashi ɗaya kuma ka haɗa da naka saboda wannan rabin shayarwan da kai wa yudammu ila al-burri ash-sha'ir wa sult ana taro a sha'iru sha'ir wa sultu da sult sunan ainihin amfanin gona ne ana ce mishi acca ko ana ce mishi iburo wal alasu haka nan da alas duk ana taro su da alusa na ban san ko bayan fa salasatu arba'in fa in tafawata fal mashhur itibaru ma'khudin eh to ni bai kawo mu wannan ba amma yana gabacin nake tsammani amma dai anan ya kamata ya kawo shi wa in tafawata yace idan suka fifici juna ba ya ce ainihin wata sawaya ba to anan ma ya kawo shi fa in tafawata idan suka fifici juna ya zama shayarwan da kayan ya fi yawa ko kuma shayarwan da ainihin ruwan sama yayin ya fi yawa fal mashhuru mashhurin magana shine itibarul ma'khuzi za a lura da abin da ainihin za a dauka dan za a cire ma fasanci na shayarwan da kai amma wakila wani kaulin a wasu malamai suka ce al'akallu ta biyun kawai mafi karanci shine mai bi yanzu misali ruwan sama ya shayar da wata uku kai shayar wanda kai na noman rani na wata ɗaya ne sai mu ce kawai duka za ka yi zakkan na ruwan sama hakan ruwan sama ne wata ɗaya sauran duk kai ka shayar za a ce ka yi zakkan ainihin noman rani shine wayu don mu ilal burri a sha'ir wa sultu ko wal alas sha'ir da sult da alas wayannan gaba daya na taro su ilal burri zuwa ga alkama duk dangin alkama ne idan mutum ya noma nau'i hudun nan in dai in yada sun kai nisabi zai zakka kuma in yazo cire zakkan wayu kuliju min kullin bi hisabi kowanne sai ya fitar da gurgudan abin da ya samu alkama kwano 20 ne sai ka cire kwano biyu wannan kwano 100 ka cire kwano 10 wannan kaza da haka zaka cire zakkan kowanne karkadani kaman kwankira irin su ainihin basira irin su adas da sauran su bakwai ne to su ma wayannan bakwai din gaba ɗayan sun kaɗa hisabin ya kai auski biyar zaka yi zakka bi khilafi zurati amma sabanin dawa wal urzi da shinkafa wal dukuni da gero wa'annan kowanne zaman kanshi yake kowanne shi kadai sai ya kai nisabi za ka yi zakka fa yajibu fil habbi bi yubsihi zakka yana wajaba a cikin kwaya bi yubsihi da bushewan wannan kwaya ma'ana in kai noma ba wai tun amfanin yana danye za ka yi zakka ba sai ya bushe wabin samari a cikin 'ya'yan bishi kuma kamar dabino wabi tamri a dabino kuwa bizawiya da yin janta dabino su yayi wannan ja ko yayi yalo din ya nuna alaman ya nuna sannan zakka yake waje ba wato ukazu amma ana karban zakan ne ba da tasfiyati bayan an gyara idan amfanin gonan ne bayan an cashe an gyara wal jazazi idan dabinan ne bayan an yanke an karkade shi ya zama kwayoyi sannan za a karbi zakkan na wani tasfiya nan zai iya daukar ma'anar su suka kenan eh kamar su suka da gyarawa ba Na'am.
inda tasfiya shine ka cire dattin da yake ciki na'am na'am
min ainihi kuma za ka bada zakkan daga ainihin abin da ka noma ne ba zai yiwu na noman ka ka zo a sito ka cire a dauko na bara a cire zakka ba na'am la tujzi'u qimatu kuma in kai kima ma ka bayar bai ba dole ainihin abin da ka noma shi zaka bayar zakka ba za ka yi kiman shi ka bayar ba na'am kana jayidan auradi an ko kyakkyawa ne ko mummuna ne dai dole shi din zaka bayar fa in jitama idan suka taru ya zama a gona ɗaya din an samu kyakkyawan an samu mummuna na'am wata sawaya kuma yawan su ya zo daidai fa min kullin bi sabi kowanne zaka tsakura a ciki ka bayar na'am wa in tafawata an suka fifici juna ya zama mai kyan ya fi yawa ko mara kyan ya fi yawa to fa zahiru annahu kazalika zahirin magana dai haka nan za a yi zaka tsatsakuran ne ko min kankantan mai yawa ko min kankantan kadan din Na'am.
ko min yawan mai yawa na'am amma wakila shi ma akwai kaulin da aka ce al aqallu tabi'un na'am kaɗan ɗin yana bin mai yawan in mara kyan ne ya fi yawa shi za ka yi zakkan duka Na'am.
in mai kyan ne ya fi yawa shi ma shi za ka yi zakkan dukansu gaba ɗaya na'am wa minal mutanawwi'i a cikin mai nau'antuwa kala-kala ne akwai mai kyau akwai tsakatsaki akwai mara kyau akwai kaza to yanzu alwasatu ba za a ce kaza tsakura ba kawai za a duba tsakatsaki sai a ce kai zakan dukan su a cikin wannan tsakatsakin na'am wa yukrasun nakhlu ana kirdaran dabino wal karmu da inabi idza azhaya idan suka yi jas kanuna Na'am.
bil hasili jafan za a kirdaran shi da abin da zai bayar in ya bushe yanzu misali mutum yayi noman dabino na'am idan dabinon ya nuna bai bushe ba sai a kira malaman gona su zo su yi estimate su ce wannan gonan Mm.
idan ya bushe aka yanke aka buge aka tara zai ba da buhu kaza to shikenan wannan shine zakkan Mm.
yanzu a bari ka ɗiba ka ci ka siyar duk abin da za ka yi dai lokacin da aka zo yanka in an yanke lissafin da ya bayar na farkon nan a shi za ka yi zakka na'am misali an ba da ainihin total za ka samu buhu ɗari kaga ai kana ci kana ɗiba kana amfani da shi da aka zo lokacin bugewa ka samu buhu sittin zakan buhu ɗari za ka yi na'am
fa in akalu idan suka ci bayan an yi wannan kirdadan au ba u ko suka ɗiba suka siyar duka ba mai sai sun biya zakan wannan abin da suka yi na'am wa in taraku idan ko suka bari ba a taɓa gonan ba na'am da aka zo wata bayyana kaɗau sai kuskuren wanda ya yi wannan kirdadan ya bayyana na'am sai aka bincika kuma huwa arifun shi din ya san harkan kawai wannan wani kuskure ne Allah ya kawo na'am ya ce fa zahiru to yanzu zahirin magana al'akhzu bima karsa yanzu za a karbi zakkan abin da yake dalo ne za mu ce kawai wannan ragon mai yiwa wani ne yake wayo zai ɗiba ko a yaran gida ne ko wani abu ne da ya faru amma ba zai yiwu a rage don kun samu rage ba na'am
wa in karisa jama'atun idan jama'a da yawa suka yi kirdado wa talabu suka saba wannan yace zai bada 100 wannan yace zai bada 90 wannan yace zai bada 80 misali na'am to kuzil ukhiza bi qawli arafihim sai a karbi maganan wanda yafi ilimi a cikin su na'am wa in istawu idan suka daidaita wajen ilimi aka ce a duk ilimin su daya to wuzi alwajibu a rarraba wajibin biya sai bi ikhtilafin gurgudan sabanin su sai mu ce su nawa ne suka yi sabani su uku ne misali sai mu ce to kowa a karbi daya cikin uku maganar shi wanda ya ce zai kai 60 a karbi daya cikin uku 60 20 wanda ya ce zai yi 90 a karbi daya cikin uku 90 shine a 30 ko Na.
wanda ya ce zai yi ɗari da ashirin ma a karɓi ɗaya cikin uku shine arba'in kaga sai mu haɗa arba'in talatin ishirin abin da ya bamu shine lissafi shine ainihin abin da gonar za ta ce na'am aha fa in ujihat idan aka ja yantar ma'ana wani musiba ya zo ya samu gonan ba da bayan an yi wannan kirgadan Na.
kafin ainihin a yanke sai aka yi wani asara to Na.
kala ba mana ba zai biya wannan asaran da Allah ya kawo ba na'am kamar gonan ya kone ko ainihin wani wani kankara ko na bai zai ɓace gonan to ba zai biya ba fa in baqiya fa'in nisab bakiya nisabun lazima minhu amma idan abin da ya saura bari ya kai nisabi to dole zai yi zakka a wannan nisabin amma wanda ya kone ba zai yi zakkarsa ba na'am wa man ba a ba da zawi wanda ya siyar da gonan shi bayan ya yi wannan nunan kafin ya bushe Na.
to zamina shi zai biya zakka na'am wanda ainihin ya siya ba ruwan shi tunda ya siya ne bayan zakka ta waje ba na'am fahim ufilisa idan aka ainihin ah, aka aka talauta shi misali shi mai gonan dama an sayar ne ma dan a biya bashi kaga ba zancen a ce yayi zakka na'am to yanzu a nan tun da ya gamu da tafilisa Na.
fa hal shin yutta ba'u za a bi shi ainihin mai gonan ne dinan da ya samu ya biya auto kazu min yadin mushtari ko za a karba a hannun wanda ya siya ne shine kaulani aka yi magana biyu wasu suka ce shi wanda ya siyan dole shi zai yi zakantin da wanda ya siyar ba shi da shi Na'am.
wasu kuma suka ce a'a wanda ya siyar din dole za a hakura sai nan da Allah ya kore mar zuriya na'am
sannan idan muka ɗauki wannan ƙauli na biyun cewa wanda ya siyan shi ne zai zaka kaga an karɓa amma ba a kan shi ya waje ba ba No.
kaga dole zai koma wancan ya biya shi na'am to yanzu idan ya koma wahali yarji'u bi qadari samani na'am idan ya koma za a yi lissafin kuɗin dabinan ne ya biya shi tunda shi yanzu an zo an karɓi zakka dabinan yanzu a yi kuɗin wannan dabinan ne shi wannan ɗin ya biya shi in ya samu na'am aw yukallabu shira'al jinsi ko za a kallafa mar ya je ya siyo irin jinsin dabinon ya zo ya biya shi tunda idan an ce ya karbi kuɗi ya kazo ya zo- ya zama bai uda mi qabla qabdihi na'am to wasu suka ce dole sai dai ya je ya siyo dabinon ya kama Na.
to shine kaulani akai magana biyu.
na'am wannan saura ka danko na'am saura kaɗan kallazi la yatanaha na'am kaman wanda ainihin baya tuƙewa baya nuna kaman yanzu misali dabinon da a ɗanyen shi sai dai ko a cinye ko ya riɓe to shi ma kaga zakka ya waje ba a ciki Na'am.
to yanzu wannan ɗin dole ɗanyen za a ɗiba a bayar zakka ko kuma za a siyar a bayar da kuɗin ne shi ma an yi ƙaura na'am amma yuta saru duk abin da ake matsan mai a jiki na'am idan aka zo yusa habban za a auna shi a wuski yana kwaya ne in an ga ya kai nisabi wa yukazu min duni sai a karɓi zakkan a man shi na'am na'am wala zakata fi shay'in min an-nabati ghayri ma zakarna babu zakka a cikin sauran kayan tsiro gaba ɗaya banda wanda muka ambata din Jazakallahu khairan.